بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka uh, wadda muke uh, karatu akan abin da ya shafi masail sau a mazhabar mu ta malikiya a fahimtar magabata a wannan mazhaba abin da yasa na faɗi haka idan aka ce almasail alfikihiyya mas'aloli ne na fiqhu labudda za a rika samun fatoyi da mabambanta ya danganta ta kowane jagora mujtahidi ta ina ya kalli nassi din ta ina ya istinbadin hukuncin wace ka'ida ya bi wajen istinbadin hukuncin dukkaninsu suna yin haka ijtihadi ne don su tabbatar da cewa abinda kowane musulmi ya kamata ya fahimta daga nassi ya fahimce shi fahimta sa'i ba katartacciya ba karkatacciya ba jiya mun yi magana akan sharuɗan azumi sharuɗan azumi muka ce sai sharɗa guda shida sun haɗu sannan azumi yake zama wajibi dole matuƙar sharɗan nan guda shida ba su haɗu ba to azumi bai wajibta ba ko za ka iya ganin mutum a tsakiyar watan ramadana ya sha ruwa ko bai yi laifi ba ya ci abinci bai yi laifi ba to saɓanin wani daban in ya sha yayi laifi in ya ci yayi laifi to menene yake jawo kaga mutum tsakiyar ramadana ya sha ruwa ko ya ci abinci to a ce bai yi laifi ba misali sai dai kawai ana bin shi shine muka ce sharɗa ne guda shida waɗannan sharɗa idan sun cika to dole ya yi azumi dole in bai yi ba zai yi kafara idan kuma ba su cika ba to yana da dalilin da zai aje sai dai zai rama ko to a cikinsu akwai waɗanda ramuwar ta zama wajibi akwai waɗanda ramuwar ba ta zama wajibi ba so saboda haka shi ne za mu duba mu gani na ce a yau za mu ɗan yi tsokaci akan waɗannan sharaɗa sharaɗa dai daga ciki akwai sharaɗin musulunci na yi magana jiya akan maganganu ko da yake akan dogon maganganu akan alkhitabu taklifi shin ya shafi har kafirai ko ko banda kafirai duk mun yi wannan magana ɗin so idan muka diba sharaɗi a cikin ibada shine musulunci wannan sharaɗi ne na wajibci kuma sharaɗi ne na inganci wato ingancin shine idan mutumin da ba musulmi ba ya yi azumi to azumin shi bai yi ba ko da kuwa ya yi azumin yau wani mutumin da ba musulmi ba sai ya zo ya ce zai yi azumi to ko ya yi azumin bai yi ba saboda sharaɗin da zai inganta azumin shi ya faɗi dole sai da musulunci zai cika to wannan kenan a idan kuma a ba musulmi ba ne to sai mu duba idan alkhitabu taklifi bai hau kan shi ba to shi kenan banda shi dama ake magana so da haka a bai wajabta akan shi ba in kuma khitabu taklifi ya hau kan shi ya na faɗa wannan magana ce mai saɓani sosai a wurin malaman fiƙo. To, sharɗi ne na inganci kuma sharɗi ne na wajibci har wa yau. Dan daman shuruɗin akwai shuruɗin siha, akwai shuruɗin wujubi, akwai kuma sharɗin da sun haɗa wannan. To hankali ya haɗa tsakanin sharɗin inganci da sharɗin wajibci. Ma'anan shi wanda ba mai hankali ba azumi bai waje ba akan shi ba kuma ko yayi bai inganta ba. Ko yayi bai inganta ba. Kamar yaya? shine aka ce mutumin da ba shi da hankali ya samu taɓuwar hankali to a abin da yake kan shi shine azumi bai wajabta akan shi ba ɗaya kenan to bai wajabta akan shi ba kuma sai yayi azumin yayi bai yi ba to misali yanzu mutum sai da daddare sai ya samu buguwa buguwan nan ko suma ko hauka in an ce suma wata rashin lafiya da za ta sa har mutum ya zauce ko kuma ma ya yi dogon suma haka ko ko kuma ya zauce saboda wahalan zafin cuta ya rika sambatu akwai wannan sannan hankalin shi zai iya bacewa ta junun shine aljani bugun aljani ko sannan hankalin shi zai iya bacewa ta ya sha wani abun maye sannan hankalin shi zai iya bacewa ta yayi bacci dan mai bacci ma ana lissafa shi cikin masu a masu wannan idan muka kalla mai barci shi wannan baya cikin wannan hukuncin da za mu yi magana baya ciki eh shi ma zawalul aqli ne barci amma baya ciki saboda shi mai barci duk wannan hukuncin da za mu yi magana baya kai amma mutumin da daddare haka sai ya samu hankalin shi ya kauce saboda hauka ko saboda ciyo ko saboda wani maye har alfijir ya keto bai dawo cikin hayyacin shi ba sai bayan alfijir can hankalin shi ya dawo mar an fahimta to bai da azumin wannan ranar bai da azumin wannan ranar sai dai akwai tafsir idan kayan maye ne ko giya ko wani abu da zai batar mai da hankali da kanshi ya shashi da daddare hankalin shi bai dawo mar ba sai bayan sahur har rana ta fito gari ya waye sannan ya samu ya samu sahau ya samu hankalin shi dawo to bai da wannan azumin ranar amma kuma zai rike bakin shi ba zai ci komai ba zai sha komai ba kamar masu azumi har rana ta faɗi tunda wannan ai shi da gangam ne dora maka shi hauka shi ukuban shi kenan zai rama wannan azumin zai kame ya rama wannan azumin idan kuma rishin lafiya ne ta kai gusar da hankalin ba shi ya nema ba ko ko kuma a wannan abin maye din shayar da shi ne aka yi ba da ya sani ba ba shi ne ya ga dama ya sha ba hankalin shi bai dawo ba sai to ba da wannan azumin amma shi babu komai zai iya cin abinci sauran wunin shi amma zai rama wannan azumin an fahimta kenan hankali sharaɗi ne na inganci da zai kame ma ya wuce da zai kame ya wuce an fahimta bai dai da wannan azumin ko ya kame ya wuce bai da shi dan me lokacin da azumin ya kama masa wajibci shi kuma lokacin baya da hankali so da haka kenan bai inganta ba dan sharaɗin ingancin azumi niyya a shiga hudowa dan azumi yana zama wajibi ne lokacin da alfajir ke to fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ko summa atimmu siyama ila al-layli to lokacin da alfajir yake to lokacin azumi yake zama wajibi to lokacin da yake to sharadin wajibcin shi akan ka babu sharadin ingancin shi akan ka babu so da ka shesa sai aka ce to wanda ya samu wannan wannan azumin ba shi amma zai rama shi wannan kenan da wancan tafsir din da muka yi magana ta biyu shine mutumin da shi kuma lokacin da aka yi sahur lafiyar shi lau sai bayan an yi sahur alfijir ya keto sai ya samu motsuwar hankali shi ya hukuncin azumin shi to wannan shi hukuncin azumin shi sai a duba wace mudda ya ɗauka na motsuwar hankalin nashi idan ya ɗauki sama da rabin wuni sama da rabin wuni har zuwa azahar har bayan azahar bai dawo hayyacin shi ba tun daga asuba har bayan azahar bai dawo hayyacin shi ba da azumin wannan wunin baya da shi zai rama ko da hankali ya tafi har rana ta faɗi ana bin shi wannan azumin amma idan daga kamawan bacewar hankalin nashi dan gigicewar da yayi ko dan haukan da ya samu kafin bayan alfijir ne kafin lokacin azahar ya dawo hankalin shi to shikenan zai wuce da azumin shi kuma azumin shi ya inganta wannan shine mashhuri a cikin fatawar malaman mazhabar malikiya duk da za a iya samu wata fatawa kullum ina faɗa idan muna karatun fiqhu nace idan ka ji malaman fiqhu sun ce wannan fatawar ita ce mashahuriya to suna gaya maka akwai wata sai dai wata ba ta kai wannan inganci ba ne an fahimta so da haka duk in an ce fatawa mashahuriya to akwai wata wadda ba mashahuriya ba kenan akwai wasu malamai da suka saba da wannan fatawar sai dai dalilin ce to an ɗauki ta wannan mash- wadda ta zama mashahuriya ko ta zama rajihi akan tasu wannan kenan so akan abin da ya shafi hankali shine sharɗi daga cikin sharɗin azumi ga ɗan tafsil bayanin shi a a rarrabe sharɗi na uku shine maganan balaga mun yi wannan maganan jiya cewa duk mutumin da ba baligi ba azumi bai wajabta ma akan shi ba aslan kuma shin kawai abin da ya rage shin za a umarce shi da ya ta yin azumin ne don ya saba kamar yadda ake umarcin shi da sallah ko ku ba buƙatar haka aka ce maganan a umarce shi ta fuskar wajibci babu har sai ya balaga amma maganar a umarce shi ta fuskar istihbabi wasu suka ce shi ma ba buƙatar haka wasu suka ce a akwai buƙatar haka a waɗanda suka ce cewa ba buƙatar haka aka ce saboda ai shi azumi ba a mai training yunwa ba a mashi training muke yi duk lokacin da ya dawo za mu ji ta so da haka ba a wa yunwa training ba bukatan a ce a koya wa yaro azumi don yi training din shi na ɗaya kenan na biyu ba wasu masail bane suka hau kan shi da yawa kamar sallah jiya na yi bayanin dalilin bambancin da yasa ake sa wa yaro a ya fara sallah tun wuri a ba- da saɓanin azumi saboda ita sallah tana da masail da yawa ba lallai ba ne ran da ka fara ta ya zama ka yi ta a daidai to in baka fara ta baka iya ta tun da wuri kafin balaga ta zo to lokacin da zaka balaga ta zama wajibi akan kuma zaka yi ta yin ta da banna ba daidai ba kenan ka yi ta samun sallolin ka waɗanda ba daidai ba so wannan dai akwai dalilai wannan da kuma maganar sabo akan ta abu ne da ake yau da kullum sai ce to babu wannan amma daga inda mutum ya balaga to daga ran nan azumi ya hau kan shi to maganar anan shine mutumin da balaga ta zo masa da rana a cikin watan azumi misali kamar yanzu nan da muke magana wasu kasashe suna da azumi takwas yau in sun kai ko wasu ma tara ne ko to kamar sai aka samu a yau maganan nan da muke yi wata yarinya yanzu nan haila ta zo mata alaman balaga da ma'al bulugi bidamin aw hamli aw bi maniyin aw bi imbati sha'ar aw bi samani ashratin haulan zahar ko alamomin balaga sai suka zo ma wani yanzu maganan nan da muke yi. tambaya me hukuncin azumumukan shi na baya na wannan watan da suka zo sannan kuma menene hukuncin azumin shi na yau sai a ce azumin shi na baya ba zai biya ba na yau ma bai hau kan shi ba zai ci gaba da sheke ayar shi amma ya tashi da shi gobe shikenan wasu suka ce a zai kame amma wasu sun ce ba bukatar zai kame dalili lokacin da wajabcin azumin ya kama shine huduwar alfijir shi bai hau kanshi ba so daga tun da bai hau kanshi ba dalilin kuma da zai kame yanzu da shi azumin yau ba wajibi ne akan shi so daga duk mutumin da balaga ta zo masa da rana azumin wannan ranar bai da shi ko ba wanda ya sa shi ya kame sai dai kawai in ya kame dan girmama alhurman watan ramadana wannan bas an fahimta zai tashi daga na gaba ne wannan shine magana akan akan balaga lokaci ya, ya dan matsa ko Ah, ban san ba ko zan iya karawa akan sauran sharɗin koko muna iya dakatawa anan to wannan dai a takaice akan balaga kenan so kenan idan Allah ya kai mu gobe za mu kalli sauran sharuɗa guda uku sharaɗi na lafiya wace irin cuta ce take ba dama mutum ya aji azumi tunda sharaɗi ne sai da lafiya ne ake yin azumi to shin kowace irin cuta za mu iya aji aji azumi da ita ko ko akwai wasu sharuɗa akwai wasu dawabi da aka sa sai in sun cika sannan aji azumi za mu duba wannan insha Allahu a halkan karatunmu na gaba sannan maganan matafiyi dan al'iqama mutum ya na zaune a gida ne azumi yake zama wajibi a kan shi amma matafiyi mai bula a faman ka a faman kana minkum maridan ko aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya ba mara lafiya da matafiyi ya hada su tare ya musu uzurin cewa za su yi aji azumi sai su rama to wace irin tafiya ce take hukunta a aji azumi ko sannan kuma sai magana shar'i na gaba shine annaqa'u min alhaidi wan nifasi ya ya sharɗan azu- aji azumi ga mata masu haila yake da da mata masu biki so idan Allah ya kai mu gobe za mu cika sa wannan sharɗa da bayanin in yaso kuma sai mu koma cikin farillai wanda su ne za mu ga ah, guda biyu ijmalan ko guda biyar tafsilan ko su ne niyya da hukunce-hukuncen da suka race maniyya da kuma a sauran guda hudun nan su ne al'imsaku an muftarat in mun yi in mun yi ijmalin su ko kuma su zama guda hudu a yanda muka yi bayanin su ina zato a jiya so yana ganin dai zamu tsaya a nan sai abinda Allah ya yi zuwa gobe Allah ya bamu ikon kaiwa gobe kuma ya bamu ikon sake zama don ci gaba da karatun albarkar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗe shi ne Allah ba mu ladan shi wanda muka kure Allah ya mana gafara albarka annabi sallallahu alaihi wasallama subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin